بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء وانا يمتي نرانا العرباء آه واتو أشرين دقايا ga watan Ramadan ranar farko ta goman ƙarshen Ramadan na wannan shekara ta 436 wannan rana ta yi daidai da ranar takwas ga watan bakwai shekara ta 2015 ta miladiya za mu tashi a sabon darasi insha Allahu a tafsirin da muke na alkur'ani a wannan wata na Ramadan mai albarka a a cikin suratu yusuf alaihi salam za mu tashi aya ta bakwai insha Allah kamar yadda muka saba za mu fara da amsa tambayoyi da aka rubuto wannan ya ce tambayar ta ita ce wai akwai wani hadisi da ya hana mutum idan yana zaune a ƙasa ya dogara da hannunsa na hagu wato in yana wai yana zaune a ƙasa ya dogara da hannunsa na hagu idai ban san akwai wani hadisi akan wannan ba abinda dai na sani waɗansu malamai suna karhanta mutum ya zauna ya dogara da hannayensa ta baya wannan zaman suna karhanta shi saboda abinda shi ma riwaya ce ta zo a cikin sira cewa rabi'a ibnu amir yayin da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da quraishi suka tura shi da shi kan ya bijirar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wato abinda zai abinda suke so su kaddamar masa dan ya bar a kiransu da yake zuwa ga tauhidi shine a bayan ya faɗa sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka gama ya ce eh sai ya bude suratu hamim fussilat ya karanta masa farkon surar har zuwa inda yake cewa fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud yace ya ya ce masa magiya kan ya dena dan yana jin tsoron lokacin tamkar sa'iqa din ce wato kwaran kwatsa din ce za ta faɗo kansa to an ce irin wannan zaman yayi ya ya ya kishin gida akan hannayensa ta baya to saboda haka suke waɗansu malamai suke cewa ba a san irin wannan zaman amma babu wani nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai gudun kama da halin waɗanda kama da abinda waɗanda suke ba mutanen kirki ba suka yi a lokacin kuma da wato a ake karanta musu ayoyin azaba a kansu wallahu ta'ala a'ala wannan ya ce in ana hudu ba ba a son magana shin za ka iya addu'a ko karatun alkur'ani ko jan sharbi a idan ana hudu ba abinda mutum zai yi kawai sauraro zai yi sai dai babu laifi yayin da liman yake addu'a ka ce amin babu laifi ka ce amin kamar yadda riwayoyi suka zo akan sallar akan addu'ar istisqa addu'ar neman shayar da ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan mimbari ranar juma'a to kuma a an ruwaito ta amin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ji wannan addu'ar haka dalika babu laifi yayin da liman ya zauna tsakanin hudu ba guda biyu wannan zaman mutum ya yi addu'a babu laifi a lokacin mutum ya yi addu'a domin ɗaya daga cikin lokacin da Allah yake karɓan addu'a kamar yadda ya zo a hadisi wanda yake ita ce sa'ar ijaba sa'ar amsa addu'a ta ranar juma'a ɗaya daga cikin riwayar da ta zo shine hadisin da yake bayyana cewa daga hawan liman mimbari ne zuwa a gama sallar juma'a saboda haka ya haɗa hatta lokacin da ake huɗuba da kuma lokacin da yake tsakanin huɗuba guda biyu babu laifi mutum ya addu'a a wannan lokacin amma yayin da ake hudu ba mutum ba zai yi karatun alkur'ani ba sai dai a hali ɗaya kamar wanda aka ruwaito daga imam ahmad shine idan mutum yana nesa da liman inda ya zamanto baya jin huduba ana hudubar amma yana zaune a can nesa ba a iya jin hudubar to a nan wajen zai iya yin zai iya shagalta da yin zikiri a wato istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko karatun alkur'ani amma da sharaɗin yayi a asirce da sharaɗi yayi a asirce wannan an ruwaito wannan daga imam ahmad cewa zai iya yin haka duk da yake shi kansa da aka da ya ruwayar wannan yana cewar mafi soyuwa gare ni shine ya shiru mafi soyuwa gare ni ya shiru saboda zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasama'a wa ansad wato da yake jerin gwanan abubuwan da mutum zai yi wanda a sharaɗin su ne ake yafe masa zunubansa ya ce ya saurari hudu ba kuma ya yi kawai to kaga umum ne wannan ya saurara kuma ya yi kawai to idan ka ce ba ka jin hudu ba sauraka ba za ka iya saurara ba amma za ka iya yin kawai shine al-insad kai shiru to wannan shine aula ko da mutum baya jin hudu ba amma idan ko mutum yana jin hudu ba to nan wajen ba shi da zaɓi inda yana son ya samu hukuncin juma'a da ladanta sai ya shiru ba karatun alkur'ani ba addu'a ba tasbihi ba tahmidi ba wani zikiri saboda shi addini kun ga dai karatun alkur'ani shine zikirin da yafi komai amma akwai wajen da ba a son a yi shi lokacin da ba a son a yi shi lokacin da liman yake hudu ba na'am sannan wannan ya ce babansa ne ya hana shi zuwa wajen wa'azi ya ce ni kuma ban daina zuwa ba sai ya ce zai tsine mu wato irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a rinka suna buƙatar wato ta'amuli da su da hikima suna buƙatar ta'amuli da su da hikima watakila shi uban ba wai baya son ya je wa'azi ba ne gabaki ɗaya wa'azin da yake zuwa wa'azin ne baya so saboda haka sai ya ƙoƙari ya fahimci me yasa ya hana shi zuwa wa'azin ko kuma ya nemi ya gaya masa ina ya kama wani wa'azin ya kamata ya je ya rinka ji idan inda ya ce masa ya je ya rinka ji na wa'azin ba wa'azi bane wanda ake koyar da aƙidar gaskiya to sai ya ƙoƙari ya bayyana masa sai kokari ya bayyana masa kuma ya amfani da waɗanda suke masu ji ne don su bayyana masa amma a hana mutum jin wa'azi itlaƙan wannan yana daga cikin saba ma Allah wanda ba a biyayya ga mahalicci akan saba ma Allah sai dai kamar koyaushe inda muke faɗa yayin da iyaye suka yi mutum umarnin yayi abin da yake saban Allah ne to ba wai fito na fito zai yi da su ba zai ci gaba da kyautata musu da girmama su da yi musu biyayya amma ba zai bi su ba a cikin wannan abin ba tare da ya bayyana musu cewa so yake gadan-gadan ya saba musu ba zai iya zuwa yadda yake ba za su sani ba zai iya zuwa ba tare da sun sani ba ko kuma ya ɗauko wa'azin ya ji ba tare da sun san yana jin wa'azin ba amma duk abin da zai hana mutum da jin wa'azi wannan yana daga cikin almunkar don abin da yake a kamar yadda aka ruweto mutane sun shigo masallaci suka samu ana karatu ana ana karantar da mutane ilimi wani ya shigo cikin halka wani ya tsaya a gefe wani kuma ya ki zama ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya shigo ya tattaro kansa zuwa ga Allah Allah ya bashi kariya wanda ya zo ya zauna a gefe ya ji kunyar Allah Allah ma ya ji kunyarsa wanda ko ya ki zuwa ya bujire to Allah ya bujire masa Allah ya kau da kai shi ma gare shi to kada shi yasa ba a son bijire ma wa'azi wannan yace na je wani masallaci na ga hotunan Ka'aba da mutane a kewaye amma amma na bid'a menene a kewaye da mutane a kewaye to me yake cewa bid'a ne ko sunna ne o yin haka sanya hotuna a cikin masallaci bid'a ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zakhrafatul masajid kawace masallatai musamman in za a sanya hotuna na masu ruhi kamar hoton ka'aba babu ko hoton ka'abar ba shine illar ba illar mutanen da suke kewaye ka'aba din hotunan na masu ruhi ne da ba a son a rataye hotuna na masu ruhi a waje don haka wannan munkari ne kamata yi sai a yi ma masu kula da masallacin wato tambihi kan su cire irin waɗannan hotuna sannan wannan yace akwai malamin da muke bin sa sallah a unguwarmu kuma yana harkar tsubbu har ma ni da kaina na taɓa samun sa zai rubuta wa wani aya a kafin kafarsa ni ne ma na yi masa nasiha sai ya ce wa mutumin to ya je gida zai zo ya turo a rubuta masa shin ya halatta a bi shi sallah eh wannan a dole sai an wato sai an zaunar da shi an nuna masa cewar abin da yake yi wannan tsubbun wato kafirci don abin da zai kai a rubuta mutum aya alkur'ani a kafarsa ya rinka takata to kaga an sanya shi ya ridda ne to da shi wanda ya da wanda ya rubutun da wanda aka yi rubutun kaga duk sun ɗauki hanyar ridda don haka wannan sai a bayyana masa hukunci idan ya gane kuskurensa ya tuba zuwa ga Allah jalla wa'ala shikenan a sai a ci gaba da bin sa sallah amma idan ya ce shi bai yarda ba ko kuma wannan abin da ya saba yana yi ne ko makamancin wannan to wannan sai a kaurace masa dan wannan sarahatan yake ba a cikin addinin musulunci yake ba ba za a bi shi sallah ba kuma lallai a faɗakar da irin wannan kamata ya yi a faɗakar da hukuma sai a gaya ma masu unguwanni su kuma su kai wajen daga sai a kai har ya zuwa har a dangana ya zuwa ga ya zuwa ga sarki don irin wannan idan aka gani ba a kyalewa don barna ce a cikin al'umma da bai halatta a kyale ta ba sannan akwai wani lemo smooth chapman wanda yake a kasuwa yanzu a cikin kayan hada lemon akwai angostura extract wanda yake da alcohol arba'in cikin ɗari amma mutane na cewa tun da baya bugarwa kuma alcohol ɗin nan ɗan kaɗan ne a cikinsa a cikin shi lemon ba komai za a iya sha yaya hukuncin yake wannan eto an shi wannan extract ɗin mun san dai shi alcohol in dai extract abinda ake ciro shi daga jikin wata bishiya ko makamancin wannan shine extract to yawanci ko ita alcohol ba ta kasancewa cikin ɗabi'a a cikin extract babu bishiya da ake cewa take yin alcohol dan sun yi muwafaka da samun substance din shi maddar ba kowane alkohol ne yake bugarwa ba a cikin alkohol ɗin ethyl alcohol shine yake da wannan zai iya zamantowa alkohol ɗin daban-daban ne akwai methyl alcohol akwai benzoic alcohol ga sunan nau'i ne daban-daban to don haka idan hukunci a cikin irin wannan sai a gani wannan leman idan mutum ya sha ya sha ya sha ya sha da yawan gaske zai bugar da shi idan zai bugar da shi in ya sha da yawa da yawa to kaɗan ɗin sama mai kaɗan ɗin sama haramun ne kaɗan ɗin wanda baya bugarwa haramun ne don yana da abin da yake sanya maye a cikinsa saboda haka hukuncin zai koma ya zuwa ga wannan saboda haka wannan kamata ya yi a ya kamata masu kishi musamman 'yan uwanmu da suke harkar biochemistry da suke sha'anin harkar food and nutrition suke karatunsa su je su bincike a kai kuma su nemi haɗin gwiwa su nemi taimakon wato abin nan ɗin nafdak idan su tabbatar da wannan saboda wani yana da muhimmanci a san shi don a yi hukunci a kansa amma a haka a cikin yadda aka bayar cewar wannan x ya kunshi wannan ogostro extra ko menene and angostro angostura extract wannan da kuma cewa wannan angostura din yana da alcohol a kashi 40 cikin 100 wannan ba zai wadatar ba a hukunci a kansa da haka dole sai an tabbatar da wannan an ƙara bincike don haka da Allah waɗanda suke da ilimi akan wannan ta fuskar fannin sanayyar wato kimiyyar zamani na abinci da sauransu su kare mana bincike domin mu san yadda za mu bayyana ne hukuncin Allah a kansa insha Allah. Na'am? Me? idan yan chemistry kun yi yadda za a gano alcohol na gaya muku alcohol class ne mai yawa ko na ethanol din suka yi a test din alcohol ai class ne mai yawa ko ba haka ba idan kawai an gano yana da alcohol aka gano su waɗannan a a wannan wannan abin nan a menene a cikin organic formula din yadda take karewa da shi OH din in yana da OH wannan bai sanya shi ya zamanto mai bugarwa ba saboda haka shi yasa in nace yan biochemistry su za su taimaka mana a wannan da masu harkar food and nutrition je su mana wannan binciken domin su domin al'umma su sani sannan da gaske ne yadda annabawa suka zo a jere a cikin suratul hud a cikin suratul hud hakanan suka yi zamaninsu ai daga annabi nuhu sai annabi hud sai salih da dai sauransu e yadda yadda suka zo a wannan jerin haka suke annabi hud sannan annabi hu ai annabi nuhu sannan kafin annabi ibrahim akwai annabi hud da annabi salih sannan annabi annabi ibrahim suka zo zamani ɗaya da annabi lut bayan su kuma annabi shu'aib bayan su kuma annabi musa wannan jerin yadda suka zo a haka haka suke amma ba wai yana nufin daga wannan sai wannan ba babu wani annabi tsakanin su ta yi kamar yanzu tsakanin annabi shu'aib da tsakanin annabi shu'aib da annabi musa babu mamaki akwai ɗansu annabawa wanda wanda ba mu sani ba tunda kaga tsakanin annabi ibrahim da annabi musa akwai annabi yaqub akwai annabi ishaq akwai isma'il akwai annabi akwai annabi yaqub akwai annabi yusuf saboda haka sai yu tsakanin annabi musa da annabi shu'aib akwai waɗansu annabawa din tsakanin su idan kuma kamar yadda waɗansu riwayoyin suke nunawa wanda yake waɗansu suna cewa shi annabi shu'aib shine wanda suka haɗu tare da annabi musa har ya aura masa a yarsa na walamma warada ma a madina wajada alaihi ummatan minan nasi yasqut kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suke faɗa wannan kuma wannan babu nasi akan wannan ya wataƙila yana daga cikin abubuwan da suka zo a cikin isra'iliya na rigimar eh na'am rigimar saudiya da yaman akwai siyasa a ciki akwai yawanci dai siyasa ne yawanci siyasa ne a wanda kuma harkar addini ta shiga ciki tunda su iran suna amfani da waɗanda suke muwafaka da su a cikin addini su haɗa kai da kuma waɗansu waɗanda suke 'yan yaman ɗin da ba sa muwafaka da su a cikin addini domin su cimma tasu manufar ta siyasa wanda daga cikin manufar shine kawo tashin hankali da girgiza mulkin saudiya to su kuma saudiya suka ga amincinsu yana rataye da zaman lafiya a yaman tunda suna da boda mai tsawon gaske mai tsawon gaske kuwa kuma suna da ƙabilu a cikin yam a cikin saudiya a kudancin saudiya wanda suke da alaƙa da ƙabilun yaman wanda ba za ka iya raba mutanen daban ba Allah maɗaukakin sarki ya yi ma musulmi maganin fitinu wanda suka bayyana da wanda suka da wanda suka buya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نعم الله تعالى يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين wannan shine farkon bayanin kissar ta annabi Yusuf abin da ya gabata tamkar a matsayin wato muƙaddima ce shimfiɗa ce ga wannan kissa wadda Allah maɗaukakin sarki a ya kissanta mana ita a wannan sura Allah ya ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisa'ili hakika akwai ayoyi ga masu tambaya a cikin labarin Yusuf da ‘yan uwansa wato masu tambaya a nan ba wai waɗansu ne suka yi tambaya a ba su labarin ba a'a duk wani ma wanda zai yi tambaya to hakika yana da ayoyi ababen lura a cikin kissar annabi yusuf da yan uwansa wato kissa ce wadda take tini- ti- wato tili akwai darussa na rayuwa darussa na aƙida na addini a cikin kissar annabi yusuf da zamantakewa ga duk wanda yake neman bayani ana nufin asa'ilin anan masu neman bayani amma waɗanda suke cewa wato yahudawa ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya ba su labarin kistar annabi yusuf wannan ƙauli ne mai rauni tunda wannan sura bittifaqi da ittifaqin malaman tafsiri a makka aka saukar da ita to haduwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa da yahudawa a madina ne babu wani ba yahudi da ya haɗu da shi a makka da har ya zo yake masa tambaya akan wani abu na addini don haka ma'ana dai shine wato duk wani mai neman bayani to yana da zai samu ayoyi masu wato alamomi masu bashi darasi a cikin kissar annabi yusuf da 'yan uwansa al'aya shine ita ce wato abinda take shiryar da mutum asalin ma'anarta alama ce da ake sanyawa a cikin hamada domin kada mutum ya ɓace hanya yayin da yake tafiya saboda a cikin sahara ko ina yayi kama da ko ina kamar cikin ruwa ne in kana cikin teku baka san gabas ba baka san yamma ba baka san arewa ba idan ba kana amfani da compass ba ko kuma da daddare kana ganin taurari ko ka san yadda yadda tafiyar rana take yadda position din rana yake to aya ita ce za ta nuna maka hanya to haka zalika akwai aya a cikin rayuwa abinda zai nusantar da kai yadda wato za ka san gaskiya a cikin rayuwa to a cikin kissar annabi yusuf akwai waɗannan ayoyi tuli kaga sai allah ya kawo su da jam'i cewa akwai ayoyi masu yawa uslubi ne na larabci ka ce mai tambaya kamar yadda hausawa suke cewa ne matambayi baya ɓata ba wai an samu wani matambayi ne muayyani ba a ana cewa ka yi tambaya wato kamar ana cewa ku yi tambaya in kuna neman ku san ayoyin da ke cikin kissar annabi yusuf a yana daga cikin ayoyin yadda bayanin ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bayanan da hatta ahalin kitabi ba wanda yake da wannan ilimin sai manya-manyan malamansu al-ahbar al-ahbar manyan malaman yahudawa su ne suke da masaniya akan abubuwan da wannan kissa ta kunsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da iya rubutu ba ba tare da iya karatu ba ya zo yana ba da kissar wadda ayar da ke cikin wannan shine ta nuna cewar wannan alkur'ani wannan kissar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar daga wahayi ne daga Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon surar cewar bima auhayna ilayka hadha alquran da abinda muke nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima auhayna ilayka hadha alquran cewa kissoshin da Allah yake ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam na daga wahayi ne na wannan alqur'ani da Allah yake masa na wannan alqur'ani ibqalu yayin da ƴan uwan annabi Yusuf suka ce la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wallahi shi dai Yusuf da dan uwansa dan uwansa wanda suke uwa ɗaya kenan wanda ake ce ma Binyamin ahabbu ila abina sun fi soyuwa su ne mafi soyuwa ga mahaifinmu minna a bisa mu wa nahnu usba alhali mu ko jama'a ne masu yawa masu ƙarfi inna abana lafi dalalin mubin lallai mahaifinmu yana cikin kuskure mabayyani ta yaya zai fifita wato adadi kaɗan akan adadi mai yawa wato sun duba sun ga in ma ta fuskar zato cewa su suna zato annabi yusuf da ɗan uwansa sun fi wato so a ubansu ya fi son su bisa su sauran su su goma sha biyu ne 'ya'yansa baki ɗaya sauran goma ɗin su ne suka yi wannan hukunci in ma sun gina wannan hukuncin bisa zato wa in ma bisa abin da suka gani na zahiri bayyana soyayya wanda ba lallai wannan ya kai ya zuwa ga fifitawa ba tun da fifita 'ya'ya akan 'ya'ya haramun ne kuma ba za a yi tsammanin irin wannan yana faruwa daga annabin Allah ba domin sun san ubansu annabin Allah ne kuma su kansu muminai ne bal an yi saɓani akan yan uwan annabi Yusuf shin annabawa ne ko ba annabawa ba waɗansu malamai sun ce annabawa ne suka ce su Allah yake nufi da al-asbab qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab al asbab abinda ake nufi da su wato dangi kabilu na yahudawa kamar yanda a larabawa ake da alqaba'il a cikin kuma ajamawa siriya a farisawa ake da ashu'ub dangi wato mutane mutane to a cikin yahudan a wajen yahudawa kuma ana da al-asbab kabila bayan kabila to waɗansu suna cewa al-asbab kabilun nan da ake nufi ana nufin waɗannan 'ya'yan annabi yusuf su su a 'ya'yan annabi yaqub su su goma sha biyu saboda haka kenan su ma annabawa ne abinda aka yi wahayi zuwa gare su amma alhafiz ibn kathir ya raunana wannan kaulin yace babu dalili akan tabbatar da su tabbatar da annabci gare su ɗaya daga cikin dalilansa shine irin abin da suka aikata a cikin wannan kissa na zahirin kurakurai wanda annabawa a bisa sahihin magana Allah maɗaukakin sarki yana wato ya kange su ya tsare su daga aikata irin waɗannan duk da waɗansu za su iya cewa a'a ai zai iya yiwa wannan kafin annabci ya zo musu ne kafin annabci ya zo musu za su iya yin waɗannan ayyuka to amma annabci baya tabbata sai da abin da yake dalili mabayyani musamman ganin cewa al-asbab dinnan ana nufin kabilu kabilu kuma abin da ake nufi wato annabcin da ya sauka a cikin kabilun bani isra'il domin duk wani annabi na bani isra'il yana kabila daga cikin waɗannan kabilun annabi musa yana daga cikin gidan lawi a annabi Dawud da annabi Sulaiman suna da nasu gidan daga gidan daga gidan Yahuda kowane annabi daga cikin bani Isra'il yana daga cikin ɗaya daga cikin ƙabilun bani Isra'il saboda haka abinda ake nufi da al-asbab sune annabawan da ke cikin waɗannan ƙabilun abinda aka sauka zuwa gare su ba wai su ƴan uwan annabi Yusuf ba wannan shine kaulin da Ibn Kathir ya rinjayar kuma wannan kaulin shine mafi kusa da abinda dalili yake tabbatarwa wallahu ta'ala a'lam to su tare da cewa in ma muka ce ba a bisa kauli mafi inganci cewa su ba annabawa bane amma su muminai ne shi yasa a ƙarshen kissar suke cewa ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in ya ubanmu ka nema mana gafara akan zunubanmu hakika mun kasance masu kuskure kuma suka ce tallahi laqad afaraka Allahu alaina mun rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu kaga wannan duk magana ce ta imani saboda haka suna cikin imani don haka ba za su zargi ba suna zargin mahaifinsu wanda annabin Allah ne da cewa yana yin abu na fifita wato annabi Yusuf da ɗan uwansa ba dai abin da suke nufi wato yana nuna masa soyayya fiye da soyayyarsa ga fiye da yadda su yake nuna musu domin ita soyayya wato baka da iko a kanta a cikin zuci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake yin adalci a cikin matansa amma wajen soyayya Allah ya san cewar ba zai iya wannan adalci ba wanda ma zai iya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku iya adalci tsakanin mata ba ko kun so saboda kowa akwai wanda yake soyayyarsa gare ta daban ce to bisa wannan sai suka yi a suka a wato suka zargi mahaifinsu da cewar wato ya yi ya karkata zuwa ga wannan bayan abin da zai sanya shi fifita shi baya tare da shi domin suna ganin fifiko zai zo ne wajen waɗanda suke za su iya taimaka maka yadda kake bukata su ne mutane da suka haɗa yawa da ƙarfi ga su su ne manya bayan kuma su ne manya suna da yawa su su goma ne al'isaba an ce jama'a ce daga uku zuwa goma waɗansu sun ce daga goma zuwa arba'in duk ana ce mata isaba kuma ana ce mata al'usba to suka ce mu jama'a ce mai yawa kuma majiya ƙarfi saboda haka suka ce suka yi hukunci akan mahaifinsu lallai mahaifinmu yana cikin kuskure mabayyani wato sun tabbatar cewa shi ba akan daidai yake ba to kun ga wannan zato ne wannan zato ne shi ko zato wani da yawa daga cikin zato wato ƙarya ne kuskure ne to da suka yi wannan zato sai suka ce uqtulu yusufa ga hukuncin da suka yi a bisa wannan suka ce ku kashe yusuf aw itrahuhu ardan kuma ku je ku jefar da shi a cikin wata ƙasa wata wato wata ƙasa manisanciya daji yakhlu lakum wajhu abikum sai fuskar mahaifinku ya zamanto ta karkata zuwa gare ku sai duk hankalin sai ya dawo kanku ba ya zamanto cewar san Yusuf ya shagaltar da shi bai ma san kuna yi ba wa takunu min ba'dihi qauman salihin sai kuma ku kasance bayan kun yi haka ku zamanto mutane salihai wato suka ɓoye tuba tun kafin su laifi tun kafin su laifi suka ɓoye tuba wanda yake wannan shi ma kansa kuskure ne ba ka yin laifi kuma ka ce bari zan yi laifi daga baya na tuba idan Allah ya tsaya tsakaninka da tuban fa ko dai ya kashe ka kafin ka tuba ko kuma bayan ka yi laifin ka kasa tuba kana da ran amma ka kasa tuba ko haka ba ta iya ba za ta iya faruwa ba tana faruwa tana faruwa ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Allah ya ce in mun so sai mun shafe su a wajen da suke ba za su iya ci gaba ba kuma za su iya dawo baya ba yana daga cikin wannan masakh din al-maskhul ma'anawi ka aikata laifi Allah ya shafe ka akan wannan laifin kana tsammanin zaka tuba Allah ya rufe maka ya hana ka ka dawo hanya ya hana ka to saboda haka shine malaman tafsiri suka ce daga cikin kuskuren su da suka yi shine idmaru taubati qabla dhanb toyewar tuba tun kafin su laifi to kaga suka yi hukunci me hukuncin da suka yi hukuncin da suka yi laifi ne babba kisan kai suka ce uqtulu yusufa ko kuma a je a jefa shi cikin bauta domin yayin da suka je suka jefar da shi sun yi sababi ya zamanto bawa a hannun mutane kuma daga cikin waɗanda Allah zai yi husuma da su ranar alkiyama mutumin da ya samu mutumin da ya samu ɗa ba bawa ba ya mayar da shi bawa Allah maɗaukakin sarki ya ce salafatun ana hasmuhum mutum uku zan yi jayayya da su duk wanda zai jayayya da Allah ya san cewa ya faɗi daga ciki ya ambaci wannan mutumin da ya samu ɗa ɗa mai ‘yanci ya mayar da shi bawa saboda haka kaga abin da suka yi wato barna ce guda biyu kowannen su barna ne ko dai kisan kai ko kuma su mayar da shi bawa domin yayin da za su je su jefar da shi sun yi tasabbubi sun zamanto su ne sababin mayar da shi bawa kuma sun yi wannan me yasa su suka yi wannan mummunan hukuncin mummunan zato mummunan zato da suke da mahaifinsu wanda ya fi kowa cancantar ka kyautata masa zato shine mahaifi saboda girman haƙƙinsa a kanka mahaifiya sannan mahaifi domin yana daga cikin albirru gare su ka kyautata masa zato ballantana wannan uban bayan uba ne ba kamar kowane uba ba domin uba ne annabin Allah yana da ilimin da su ba su da shi kamar yadda yake cewa wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu na san abin da ku ba ku sani ba daga Allah yake tuna musu da wannan saboda haka kamata yi yayin da suka ga wannan su kyautata zato ga mahaifinsu لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا yayin da me yasa ina ma yayin da suka ji wannan maganar muminai maza da muminai mata sun yi kyakkyawan zato da kansu mummunan zato yana daga cikin abin da yake sabbaba barna domin in kai mummunan zato da mutum zai sanya ka kai bincike bincike ku haramun ne wala ta jassasu ko amma ba a bincike sai ka yi mummunan zato ai ina jin da walakin ya kamata bincika in gani to sai ka so mu bincike sai kai shigar burtu in kai shigar burtu kuma in dai kai bincike to za ka yi giba dan za ka ce ina ganin fa kaza za ka je ka tattauna da wani ku zo ku ambaci dan uwanku alhali baya nan wanda yake cin nama ne saboda haka mummunan zato buɗe kofa yake yi ga abubuwa masu yawa shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana gargadi akan zato yace iyyakum wadhann fa inna dhanna akdabul hadith ku kiyayi zato domin zato shine mafi wato mafi ƙaryar zance to da suka yi wannan hukunci mummuna Allah madaukakin sarki kuma yana so ya sarrafar da su daga wato sun san cewa su ba salihai bane yayin da suka yi wannan abu sun ce bayan kun yi wannan sai ku zamanto salihai sun san ba salihanci bane sai ya ce Allah ta'ala sai ya ba mu kissar abin da ya faru daga cikin muhawarar wato kamar sun keɓe suna magana ne akan wannan Allah ya ce qala qa'ilun minhum sai wani mai magana daga cikin su ya ce la taqtulu yusufa kada ku kashe yusuf wa alquhu fi ghayabati aljub ku jefa shi a cikin duhun rijiya wadda babu ruwa a cikinta yaltaqithu ba'd as-sayyara waɗansu ‘yan ayari masu matafiya mai wanda suke tafiya a ayari sai su tsince shi in kuntum fa'ili ku yi haka in dai za ku yi aikin da kuke nema ku yi na ku janyo hankalin mahaifinku gare ku to ga abin da za ku malamai suka ce wannan yana daga cikin ludufin Allah da yake Allah ya kaddara ma annabi Yusuf abubuwa ya kaddara masa samun annabci ya kaddara masa samun mulki a misra saboda haka sai ya shirya masa hanyar da zai yi wanda daga ciki shine shawarar wannan domin da sun kashe shi ko sun je sun jefar da shi cikin sahara da duk wannan abin ba zai faru ba to amma abin da Allah Allah mai rinja wallahu ghalibun ala amrihi Allah mai rinjaye ne akan al'amarinsa yayin da mutu suke tsammanin kan cewar ai wannan shirin su ne wannan dabarar su ne wannan shawarar su ne nan ku suna zartar da al'amarin Allah ne saboda ka shine kawo wannan shawarar da ya kawo wannan shawarar zartar da al'amarin Allah yake yi to bayan sun yi wannan shawarar a za ayar da ta zo daga gaba ita za ta bayyana mana cewar an ɗauki shawarar wannan alƙa'il ɗin ƙala ƙa'ilun minhum shine wanda yake wato mafi mafi alheri a cikinsu domin yana so ya rage wato ya rage munin mummunan aikin da za su aikata domin kisan kai da aje a jefar da shi a cikin sahara ya halaka ya fi tsanani bisa aje a jefa shi a cikin rijiya da har za a samu waɗansu su tsince shi sai Allah ta'ala ya ce qalu ya abana sai suka ce ya babanmu malaka la ta'manna ala yusufa me yasa ba za ka amintar da mu ba akan annabi yusuf wannan asalin kalmar la ta'manuna ne domin an samu waɗansu daga cikin ƙura'u sun karanta ta da wato alfakku a shi ne talhata ibn musarrif ya karanta ta la ta'manuna binunaini zahirataini alal asl shine asalin maganar to amma alqurra'u sab'a sai suka karanta ta bil idghami wal ishmam kamar yadda aran mai karanta mana al ishmam shine wato ai ishara ga asalin nun din amma makaho baya gani yayin da aka yi haka suka ce ko alqurra makaho baya gani dan a a nun din wanda aka yi mata bamma ita ake wato satar fadanta amma a sace sai dai sai dai ka gani a baki amma ba za ka gane a ba wato a kunna ba don ai ishara ga asalin kalmar wato ma'ana me ke gare ka ya babanmu ba za ka amince mana ba akan dan uwanmu Yusuf wa inna lahu lanasihun alhali ko mu masu nasiha ne a gare shi wato masu nufin alkhairi ne a gare shi arsilhu ma'ana ka tura shi tare da mu ka kyale shi ya zo tare da mu gadan a gobe yarta wa yal'ab ya je yayi kiwo kuma yayi wasa wa inna lahu lahafizun kuma mu masu kariya ne a gare shi wato zahiri sun fahimci saboda tsananin san mahaifin saboda tsananin san mahaifinsu ga annabi yusuf baya kyale shi yayi nisa daga gare shi saboda gani yake yayin da ya nisa daga gare shi wani abu zai iya samunsa to wanda yake kuma a cikin wannan akwai aya cewa duk yanda ka so ka kare mutum duk yanda ka so ka kare mutum kai masa gata ba za ka iya hana ba za ka iya hana saukar al'amarin Allah gare shi ba ba za ka iya hana saukar al'amarin Allah a gare shi ba to saboda haka annabi annabi Yaqub yayi matukar ba da kariya ga annabi Yusuf amma yayin da Allah ya kawo al'amarinsa dole sai ya sake shi din ya tafi kuma abin da yake gudun ya faru a gare shi din tunda Allah ya rubuta masa ya faru a gare shi na'am قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به النبي يعقوب يتي ni hakika yana samun bakin ciki tafiyar ku da shi tana samun bakin ciki kuma ni ina jin tsoro wato kura ta cinye shi alhali ku kuna marabtana ga barinsa kun shagaltu da harbe harbanku da wasanninku har kura ta zo ta cinye shi alhali ba ku sani ba to wannan shine abinda wato yake tsananta a gare ni alhuzun a nan wajen yana nufin wato wato wato tsananin tsoro wanda yake tsoron abin da zai zo ya sanya masa bakin ciki da damuwa qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idan la khasirun suka ce ai idan kura ta cinye shi alhali mu muna jama'a mai yawa kuma majiya karfi a lokacin nan mun zamanto tababbu wato ta za a yi mi sake ga yawan mu ga karfin mu har mu bari kura ta cinye shi suka ce sun faɗi wannan domin wato su nutsar da wato tunanin mahaifinsu kan ya yadda ya kyale su su tafi tare da shi na'am فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi annabi Yusuf wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jib sai suka haɗu akan su jefa shi a cikin ƙuryar wato a cikin ƙuryar rijiya cikin duhu da ƙuryar rijiya wadda take ba ta da ruwa a ciki tsohuwar rijiya Allah ya ce wa auhaina ilaihi muka yi wahayi a gare shi la tunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun lallai kai ne ba su labari ne da wannan al'amarin nasu alhali ba su sani ba wato Allah madaukakin sarki ya ce wato yayi masa wahayin cewar za su zo daga baya shi ya zamanto shine mai ba su labarin abin da suka aikata yana mai kwabansu akan abin da suka yi kamar yadda zai zo a ƙarshen surar cewa kun tuna abin da kuka yi ma annabi kuka yi ma dan uwanku Yusuf yayin da kuke cikin wato wauta ta a wato rashin tunani shine ɗaya daga cikin fuskokin ko kuma Allah maɗaukakin sarki wato ya yi ma annabi Yusuf a wahayi cewa zai ba su labarin wannan al'amarin yayin da zai zo su kasa gane cewa shi ne Yusuf kuma ya ce shi shi ne Yusuf ya zamanto sun kasa gane shi kamar yadda ya zo a ƙarshen surar a innaka la'anta Yusuf ƙala ana Yusuf to sun haɗu akan za su yi wannan za su jefa shi cikin rijiya kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wannan wahayi wanda yake a cikin wannan yana daga cikin ludufin Allah gare shi cewar Allah ya kwantar masa da tsoronsa cewar wannan a jefa shi ɗinan da ake ba zai halaka ba bal zai fito idan ya fito har zai zo ya ba su labarin abin da suka yi alhali su ba su sani ba wanda yake wannan ya nuna cewar idan Allah ya riga ya nufi mutum da alkhairi duk yadda waɗansu suka so su hana shi ba su isa ba waja'u abahum isha'an yabkun sai suka zo ma mahaifinsu isha'an lokacin wato da dare lokacin da ake lokacin da ake cin abincin dare ya bukuna suna kuka qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b suka ce ya baban mu hakika mu mun tafi mun tafi muna yin harbi mun tafi muna yin tsere a tsakaninmu wato tseren harbi kenan muka bar annabi wato muna gasa ta harba kibiya wa tarakna yusufa inda mata'ina muka bar annabi yusuf muka bar yusuf a wajen kayayyakin mu fa akalahu dhi'b sai wato kura ta zo ta cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin amma kai ba mai gaskata ba mai gaskata mu bane ko da mun zamanto masu gaskiya su kansu jikinsu ya basu cewar sun san hujjar da suka kawo ba akan komai kake ba suka kawo uzuri uzurin da ba zai musu amfani ba amma ba za su yadda ba ko ma mun kasance masu masu gaskiya waja'u ala qamisihi ala qamisihi bidamin kadhba قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان
Allah ta'ala ya ce wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib sai suka zo da suka zo da jinin ƙarya ala qamisihi akan wato a jikin rigarsa shine wato daga cikin aikin da suka yi domin su karfafa makidarsu shine sai suka je suka samu wata akuya daga cikin awakinsu su kamar yadda aka ruwaito daga mujahid da asuddi daga cikin malaman tafsiri da wani da waɗansu ma ba su ba suka ce suka yanka ta suka suka shafa wato jinin a jikin rigar ta annabi yusuf domin su nuna kan cewar kamar gashi ma jininsa ne jinin jikinsa ne wanda yake sauran wato yayin da kura take cinye shi ta ɓata rigarsa da wannan jini amma sai suka manta ba su yayyaga rigar ba kuma suka manta cewar wannan abin ba zai ɓuya ga annabin Allah Yaqub ba ta yaya za a yi kura ta haƙuri har ta zo ta cinye mutum amma kafin ta cinye shi sai da ta zara rigar ba ta yayyaga rigar ba ba ta cikin rigar ta cinye shi ba ta cije shi wani irin haƙuri kura take da shi za ta yi haka sai Allah ya toshe musu basira ba su yi wannan ba to sai annabi sai annabi yaqub yace qala bal sawwalat lakum anfusukum amra yace ku bar wannan magana rayukan ku ne suka shirya muku wani al'amari su suka sawwala muku ku yi wannan fa sabrun jamil al'amarina shine kawai hakuri wanda yake kyakkyawa wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako akan abin da kuke kullawa akan abin da kuke wato shiryawa na irin wannan makida taku da kuka yi wannan as-sabrul jamil malamai sun ce shine haƙurin da mutum yayi wanda babu raki a cikinsa mutum yayi haƙuri ba tare da yayi shakawa ba an yi kaza an yi kaza to yaya zan yi in ma ai dole dai sai dai haƙuri kai ta faɗa kuma kana ta kai kuka ne to wannan ba sabrun jamil bane in ban yi haƙuri ba ya zan yi wannan ba sabrun jamil bane shi yasa aka ruwaito duk da yake hadisin dai mursal ne an ce wajen ma'ana faɗin Allah ta'ala sabrun jamil cewa sabrun la shakwa fi shine hakurin da yake babu shakawa babu wato mita babu kuka, babu kai kuka ce kai ta kai kai ta kai kuka kana kai karar abin da ya same ka domin yayin da mutum kai ta faɗa ai gashi ina cikin hali kaza ina cikin hali kaza tamkar kana kai Allah kara domin Allah ne ya sa maka wannan al'amarin an rawaito daga Sufyanu Thauri yace salatun min sabr abubuwa guda uku suna daga cikin hakuri Allah tuhaddita bi waj'ik kada ka yi zance kada ka gaya mutane irin zafin da kake ji abin da yake maka ciwo kada ka je kana bada labarin sa wala bi musibatik kada ka rinka zance kana bada labarin musibar da ta same ka wala tuzakki nafsak kada kuma ka rinka tsarkake kanka kace ai kaza ya faru mai haƙuri kaza ya faru mai haƙuri wannan tarkiya ne ta nuna kan cewa kai mai haƙuri ne kuma kai Allah ya yi maka jarabawa ta ko'ina shine a Aisha ummul mu'minin ta yi koyi da wannan yayin da aka zarge ta da kissar wato kazafi da aka yi mata ta ce ba ni da abin da zan ce illa kamar abin da bawan Allah salihi annabi Yaqub ya faɗa fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun al'amarina shine hakuri kyakkyawa kuma Allah shine wanda nake taimakon taimakonsa akan abin da kuke kullawa na'am
يا سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وعسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
Allah ya ce wa ja'at sayyara sai ga ayari na matafiya suka zo fa arsalu waridahum sai suka tura mai ɗebo musu ruwa fa adla dalwa sai ya zira gugarsa cikin rijiya qala ya bushra sai ce ya albushir hadha gulam ga wani yaro wa asarruhu bida'a suka ɓoye shi a suka ɓoye shi a matsayin wato bida'a abinda suka saya ne wato ba ɗauke shi wanda suka tsinta ba basu ba da labarin abin da ya faru ba bal sai suka nuna kan cewa kamar sun saye shi ne daga wajen wannan ruwan su wannan yan ayarin wallahu alimun bima ya'malun Allah masani ne da abin da suke aikatawa domin sun yi niyyar su sayar da shi a matsayin bawa inda domin inda sun tsince shi tsuntuwa ba za ta in mutum yayi tsuntuwa baya mallakar abu da tsuntuwa in mutum yayi tsuntuwar abu wannan abin zai rike shi ne amana a wajensa duk ran da ma'abucinsa ya zo ya danganta shi zuwa gare shi wa sharauhu bi thamanin bahsin darahima ma'duda sai suka sayar da shi da wato a a da kuɗi kaɗan dirhamai waɗanda suke ƙidaddigaggu wato yan siyasa ƙidaddigaggu kaɗan wa kanu fihi min zahidi sun kasance suna daga cikin wato masu wato a zuhudu a kansa masu ƙauracewa ga ganinsa ba sa ganin zai kawo musu wani abu da wani ba sa ganinsa mai kima wato domin ba san matsayinsa ba ba san cewa dan annabi ba ne ba san cewa ba san matsayinsa a wajen Allah ba sun ɗauke shi akan ko- ba- ba ba koman komai ba nan kuwa shine al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim wa qala alladhi ishtarahu min misr wanda ya saye shi daga misra yake wanda ya saye shi daga misra sai ya ce ma wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi sai ya ce ma matarsa akrimi matwahu ki girmama mazauninsa ki girmama masaukinsa asa an yanfa'ana muna kauna ya amfane mu aw nattakhidahu walada ko mu dauke shi ya zamanto dan mu wa kadhalika makkanna li yusuf wannan maganar Allah ce Allah ya ce to kamar haka muka tabbatar da annabi yusuf fil ardi a bayan kasa muka kai shi gida wanda yake babban gida ya samu matsayi a wajen aka mayar da shi dan gida wannan tamkini ne daga Allah wali nu'allimahu min ta'wilil ahadi domin mu sanashe shi daga ilimin fassarar mafarki wallahu ghalibun ala amrihi Allah mai rinjaye ne akan al'amarinsa Allah mai nasara ne akan al'amarinsa Allah mai galaba ne mai fin karfin kowa ne akan abin da ya- akan akan lamarinsa walakin na aksarar nasi la ya'lamu amma mafiya yawan mutane ba sa sanin haka shi yasa suke jayayya da al'amarin Allah shi yasa sai ga mutum ya ta shan wahala Allah maimakon ya sallama ma hukuncin Allah sai ce zai fito na fito da sha'anin Allah ina kai wane kai ka duba ka gani yayin da kake tsammanin kana tabbatar da abin da kake so ne kake yaƙi da shi a lokacin tabbatar da na Allah kake duk ƙoƙarin da kake yi kanka yaƙi na Allah tabbatar da na Allah kake yanzu su gashi duk abin nan da suka yi su ne filar ta hanyar su ne zai zo misira ya samu wannan matsayin Allah ya masa zai samu wannan matsayin inda ba su yi wannan sun je sun jefa shi cikin rijiyar ba duk wannan ba zai faru ba su yayin da suke wannan suna ganin ga abin da suke nufi amma nufin nan nasu ba shine zai tabbata ba nufin Allah shi zai tabbata nufin Allah shi zai tabbata to ta yaya mutum zai gane wannan shine mutum ya zama to mai sallama ma hukuncin Allah ka bi zahirin shari'arsa sai ka zauna lafiya da shi in ka bi shari'ar Allah sai ka zauna lafiya da dokokin duniya baki daya kuma ka zauna lafiya da kai kanka Allah ya ce walamma balaga ashuddahu yayin da ya kai wato gwarzantarsa ya kai mafi cika a wajen ƙarfinsa na hankali da na jiki atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi shine annabci shine annabci ana cewa al ashudda shine yayin da mutum ya kai dan shekara arba'in kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam annabci lokacin yana shekara arba'in wannan ita ce shekarar da Allah yake ba ma annabawa annabci a domin abinda a abinda ake nema a cikin mutum yayin da za a bashi wannan matsayi shine cikar hankali da cikar basira da cikar wato ƙarfin jiki da kuma ƙarfin zuciya Allah maɗaukakin sarki yace ya bashi alhuk wato hukman wa ilma shine ma'ana annabci to wanda ya nuna cewar shi annabci ba ilimi ne yake sa mutum ya samu ba ba yawan ibada bane a'a kyauta ce daga Allah shi yasa sai Allah ta kan gashi sai Allah yace atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi wa kadhalika najzil muhsinin tamkar haka haka muke wato yin sakayya ga masu kyautata aiki ga masu kyautata aiki masu aiki da da'ar Allah jalla wa'ala ana saɓani tsakanin malamai akan menene wannan al'ashudda ɗin an ruwaito daga ibn abbas cewa shine shekara talatin da uku waɗansu kuma suka ce talatin da yan kai waɗansu suka ce ashirin alhassan al-basri ya ce arba'in a saɓani dai tsakanin malamai imam malik ya ce wato alhulam shine yayin da mutum yayin da ya zamanto baligi wato lokacin ne Allah madaukakin sarki ya bashi annabci wallahu ta'ala a'lam babu nasi akan wannan a a a cikin alqur'ani wala a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba lallai bane kowane annabi ya zamanto a shekara ɗaya ake bashi annabci da dukkan sauran annabawa babu wata shekara da aka ajiye cewa ita ce shekara annabci tunda annabi Isa an ce an ɗauke shi daga bayan ƙasa yana ɗan shekara talatin da uku bayan ya gama annabcin nasa da komai da komai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ga shekara arba'in ne to kuma ga annabi yusuf ga saɓanin da mutane suka yi saboda haka irin wannan sai dai a dangana sanin sai zuwa ga allah jalla wa'ala sai mu tsaya a nan wajen insha allah sai mu tashi aya da ta zo gaba insha allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تحتنا اللهم احفظ المسلمين في مساجدهم وأسواقهم ومدنهم يا رب العالمين اللهم رد عنا كيد الكائدين وبغض الباغضين وعداوة المعتدين وبغي الباغين اللهم عليك بالطائفة الباغية على المسلمين يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين